ok dama yunwa ana jiran a ce sai karfe kaza ne bayan na jin yunwa ce a bari bari ci sai da dare da shi da yunwa ɗaya ne eh kina jin yunwa sai ki ce a ni wallahi ba zan ci abinci ba sai da dare to haka idan ya zo da buƙatuwan shi ba ki da wani excuse zaki ce a dan Allah ni wallahi kai ka cika fitina da Allah sai da dare ai wallahi ƙarya kike yi da abin da kike yi bar shi na ga miki excuse zaki iya bashi kawai malam dan Allah dan barin dan watsa ruwa ki dan dan rarrashi da dan dan shafa ki yi hakuri dan ba minti biyu barin dan daure hammatan an fahimta ko so um matsayinka na mai gida da yanzu na ta faɗi kuma nauyin shi da yake kamata ya sauke ko ka kasance tare da matarka cikin daɗin rai zamantakewa mai kyau ka kyautata abotarka da ita cikin fara'a saboda ko manzo Allah sallallahu ya ce ai tabassu muka fi waje a kai ka sadaka ko ba wai matanki matarka ba sakin fuska kawai in ba ki da kwandala ko ki zama yawa sannun ku dai yawa sannun ladan sadaka zaki ta samu murmushi ba to balle kuma garke ga mijinki ko shi garke an fahimta ko um, ka rinka shanya dukkan wata cutarwa da zai iya fitowa da gare ta kowane iri ne a matsayinka na mai gida. Saboda kamar yadda na ce kai ne ya kamata ka fita haƙuri da juriya. Duk abin da kafin ka dakatar da ita kai ka shanye na farko, na biyu, na uku. To yin hakan yakan sa aure ya nagarta ba komai ta yi nan da nan ka fara zagi da faɗe-faɗe ba. To shi ma wannan yana sa aure ya zamanto yana rawa yana rauni. sannan karka kuskura in ji Sheikh Ahmad bin Muhammad ya ce karka tsora ma matarka abin da fi karfinta. Kun gane abin da nake nufi? Kaman kawai ka ce mata ita ce za ta rika maka wanki da guga bayan ga girki za ki ce ma ƴaƴa wai kada ka tsora mata abin da zai jikinta ba zai ɗauka ba. Haka kuma idan ta samu lalura ya ce wajibi ne ka kula da jinyanta na magani ne dukkan wani abu da majinyaci yake da bukata hakkinka ne ka sauke sannan ka ringa taimakonta a hidimar menene house chores tana dan shara zauna ka din yanka mata albasa kamar yadda baban daji yake ma maman daji idan tana rigan shinkafa abin da kawai ni ban yarda mijina ya bai kama taɓarya ce zai jajjage shine baya da sha'awan gani amma wallahi ma yake bari ya ta ki sakwara wallahi fa ni'ma Allah saka mishi da alkhairi amma kan ki sharri ne yana yake dan kauce guri guda ki dauke shi hoto dan ki nuna maka waye ki san mata ai za su aika so yana ɗaya daga cikin haƙƙin da ya kamata ka cikin abubuwan da ya kamata ka rika yi a gida don a samu nagartar aure sannan ka kiyaye mutuncin manyanta ka mutunta iyayenta ka daraja su idan tana buƙaci ka kai musu ziyara a kowane lokaci ko ka bata kuɗi zuwa ko ka kai ta in ma takawa ne ka bata kada kana ta zuwa gaida iyayenta sannan abu na goma ka ringa umurtanta da aikata dukkan abin da ya zamanto wajibai especially kin yi sallah ni ban san wasa da sallah duk wani abu dai na na abin nan kar ka bata kara zube shi ma wannan hakkin ka ne a matsayin ka namiji kuma duk abin da ka san haramun ne ka nuna mata kila akwai shagalta ka rika fucina ta suru akai akai abu na ta daya ka ilmantar da ita addini ko ka sa akwai da ita ko ka tura ta islamiyya ɗazu na yi maganan haɗa da boko ko to dukka wajibin mai gida ne ya sauke saboda a samu nagartan aure. Abu na sha biyu kar ka hana ta nema misali kasuwanci akwai mazajen da suke da wani irin hali. Matan suna nema su ba su bar musu ba fa. Amma kuma suna ni koke-koke wallahi kiri ga sunan kala-kala. Wallahi sana su neman. To shi wannan Sheikh Muhammad Hamad bin Muhammad din ya ce wajibinka ne a matsayinka na mai gida. ka bar matarka ta nemi halallinta in dai ka san halal ne sai dai kila ko abin take yi kila kukula wiwi take take sayarwa eh mana ake son akwai ai to irin wannan ne zaka haramta mata amma idan za ta yi awara ta ta kulla da dawa ta yi waye ba ta nema halal ne an ce karka hana ta to yanzu mun ji haƙƙin mata akan mijinta yanzu sai mu saurari kuma haƙƙin miji akan matansa hadisi ya zo daga dan Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin yace baya halatta ga mutum yayi sujada ma wani wallau salaha li basharin an yasjuda li basharin yace da zai halatta mutum yayi sujada ga wani ga wani mutum yace la amartu mar'ata an tabjida li zawjiha yace wallahi yace to da na umurci mata mace ko mata ta yi mijinta sujada an gane ko min izami haqihi alaiha sabida girmama wato sabida girman haƙin sa akanta Allah ne kada yake sujada yace da a ce zai yi a ce wane ya mawance ko wance ta mawane sujada yace wallahi da yace mace ta maniji sabida girman haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala shine komai naki shine daga Allah sai manzo rahama sallallahu alaihi wasallam sai fa mijinki yace to da ya ce ki ma mijinki sujada yace wallazi nafsi bi yadihi yace ya rantse na rantse da wanda raina ke na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa law kana min qadamihi ila yace da a ce zai kasance mijinki tun daga dubdugensa har zuwa abin nan ɗin kansa ya zama to akwai wani miki yana fita yana bulbulo yana bulbulo da ruwan miki ko iwa ake cewa sai kawai ki dinga matsiya kina lallashewa kina lallashewa sabida tausayi da girmama da da da mutuntawa yace wallahi baki baki baki bashi hakkin shi ba mun san dai ruwan ciwo a ce tun daga har ƙasa dukkan marurai ne ko kuma duk miki ne gyambo thank you yana fidda ruwa mai wari ki bi kina lashewa kina lallashewa da baki ba wace wanke masa ba manzo rahama sallallahu alaihi wasallam baki sauke nauyin da nauyin sa da Allah ya dora miki ba kun ga girman mun girma aiki ko muna muna kwatanta saukewa saukewa eh to Allah ya saka muku da alkhairi. Sannan haki na gaba ya ce, Kibbi malahu wa sauni ajrihi ya ce, ki zamanto mai kiyaye masa dukkan abin da ya ajiye. An ka ce dukiya, mage ajiye a gida dukiyarsa ce, dawaki yake da su dukiyarsa ce, kare na kila ya aje kare don kiwo, eh, sorry, don, a'a ba farauta ba, gadi. aje kare a gida don farauta baya cikin abin da aka yi da shi. Don gadi, to dukiyarsa ce wajibin ki dole ki kula masa da shi. Musamman ne magana a nan na nufin in kira da masu aiki a gida. Allah zai tambaye ki da yawa mun mai da masu aiki kamar abun banza. Ba za mu damu me suka ci me suke ciki ba. To su ma duka sai Allah ya tambaye ki. Sannan ki kula masa da mutuncin kanki. Yana gida ne wa Allah a yau yana gida ma baya nan ki kula da mutuncin kanki in ke kula da zama da mutuncin kanki zaman to ballagazazziya mai yawan bin maza mai shiga wannan gida ke ce can to hakkinki ne wajibi ki wannan wa Allah ta khuruj min baitihi illa bi idnihi kake kuskura ki fita ko makwabta wallahi kira shi a waya in kuma kun yarjejeniya idan baka nan abu ya taso na dole don Allah ka amince min rika fita in ya ce eh fine wannan ba damuwa amma ki kuskura ki fita ko leke sai sa haramun ne leke haramun ne an gane ko sai sa ai manzon sun ne ce khairu nisa'i allati idza nadara ilaiha sarratu nayi magana wannan ko sannan wa idza amaraha ata'adu idan ya miki umarni wance ba na so in nazo in samu din kin fita ba na so to dole ne ki biyayya kar ki fita sai ya idan nake umarni to ki da'a ki biyayya ga abin da ya faɗi sai a samu nagartan aure an gane ko wa idza gaba anha idan kuma baya nan hafizatu fi nafsihi wa malihi kusan maimaiti ne ki kula ma kanki kula mishi da kanki mutuncin kanki da dukkan abin da ya ajiye na dukiya an gane ko sannan wajibinki ne a isi isi idanihi fi saumi idan har za ki azumi na nafila baki isa ki azumi na nafila without his consent ba an gane ko idan kana hadiran in yana gida zaki tambaye shi baban wane ina son in yi azumi in kira Thursday Alhamis da Litinin sai ya sani an gane an gane ko idan ma tafiya yayi ki kira shi dan baki san ko zai duro ba ta ce ku rika yawan kiran mazajen ku idan suka fi neman kuɗi ba ba ko suna nesa ba shi ma yana nuna yana nuna kana kina da concern ka kusa dawa ne na kusa gama abinci na ce bari in ji kana hanya ne kuma da lallausan murya an fahimta ko to idan kila kai zo muke baktatar ki sanar da shi ina so zan yi azumi ne gobe kila kawai za ki gan shi ya kamo hanya sai yasa ake son ki sanar da shi din in dai nafila ne ba za ki azumi ba sai kin azumi nafila ba sai kin nemi izinin shi an gane ko sannan matarsa ah okay kamar yadda shi a Sheikh Hamad bin Muhammad din da nace muku ya ya karanto mana dukkan hakokin miji akan matarsa yace amma dangane da hakokin miji akan mace daga cikin su akwai karki sanya shi ya warware ya warware rantsuwarsa karki butulcewa nemomin da Allah ya masa kamar yadda na ce duk abin da ya baki ki ma'ar ki mishi godiya kai ki rika renawa an gane ko a idan har ya zamanto miki wajibi misali sai kin fita ba muna da waya ba ki kira waya wallahi yanzu na aka kira gogo wance ba lafiya dan Allah ka yarda ba kuma hello na fita ne a'a wannan kina bashi kina bashi labari ne na mai izini daban wannan kina bashi labari mata suna da wannan shirman sai kin fita sai kira waya baban Musa wallahi na dan fita ne eh kina ma daga kin kina bashi labari kin fita ai izini zaki kafin ki fita ne zaki kira ki tambaya in ya yarda ma bai da ci a ki bari sai na dawo jira ni in kuma yake ki jira shi wajibin ki ne ki jira shi so duk wani abubuwan da ni faɗi idan muka kula da su shine zai sa a samu nagarta na aure an gane ko dole ki zama ta mai kyakkyawan mu'amalat da shi mijin naki danginsa especially iyayensa ki zama ta mai kyautatawa a gare sun ba sa kamar wanda kike kike tare da kun san hanyar da ta cewa ana samun matsala uwar gida da uwar miji da mata wallahi in da kin san cewa ce ce uwar mijinki za ta so ki kun san sirrin tsofaffi suna son suna son kyautatawa shiga ɗaki ki mata shara ta turo in wanke wanke ki haɗa ki dan wanki cire mata zanin gado wanke mata gyara mata zaki fari gurinta zaki fari wurin mijin ki an fahimta idan tana nesa ne tura mata kati in zaki je dan yi mata dan dabje kun san su da dan san mai daɗi daɗi ko ba nama dan yi mata yar yar dabje yar stew ki je mata da shi yawwar ɗan biredi. Iya, saboda kan ɗaura muku nauyi ne in ce ki ɗan sai mata da zani a'a daidai ƙarfinki daidai abin da za ki iya yi. Jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. An sanya zukata a san da kyautata mata. So in kika ji ana cewa ba dukan su ne sarkwanin tsofaffin suke za fitinannu ba aka samu fitinannu duk abin da ka mutu ba su gani ba. To amma kaɗan yawanci mu ne ba mu iya zama da su ba. in suna nesa mu iya kyautata musu in muna tare da su mu iya kyautata musu sai ga an zauna lafiya kuma shi ma na da cikin nagartan aure dan miji ya ji daɗi ai aure za ta yi aure zai zai nagarta sai bikin kula mishi da mahaifiya a kenan a dunkule wajibi mace ki zamanto ki tsayi wurin yi wa mijinki hidima na kula da gida wurin kwanciyarsa especially wurin kwanciya wurin kwanciya na ce wurin kwanciya kun san me nake nufi ba wacce kun faɗa mishi gadon ne kaɗai haka ki kakaɓe ba an gane ai ki kula da me yake bukata kin san me yake so an fahimta a gyara ki bar kar ki bar jikinki ki zamanto kwaraɓaɓɓiya maza kuma su daina barin mu mu kwararrabe in kana kawo mai dan dama dama shi zai gina jikin har gaban da bayan ya ka samu abin da kake so to na ce gyara gurin kwanciya ki ba shi abin da yake bukata a wannan gurin shi ne aure aure shigan wani abu cikin wani abu sai abu na gaba ki ba 'ya'yansu kyakkyawan tarbiyya sai sa yake da ki yana da kyau ga maza kafin su yi aure su tantance waye za ka auro. Ki kalli kafin ma ka auro ɗiya ka ka karanci wace ce uwarta. Yana da mahimmanci. Yanayin uwarta nan wallahi zai wuya ka raba ta da halin uwarta sai an yi dace sosai dole sai ta samu in da munanan halaye so ka tabbatar uwar sarko kwarai ce za ka auro ita. An fahimta ko? so tarbiya wajibin ki ne ki tarbiya masa da yara ki ringa taimakon sa wajen abin da Allah ya hore kila kafin ya dawo ki dan sai magi sai sa sana'a ko ba da yawa ko ko ya yake yana rufa asiri Allah zai sa miki albarka a ciki kai ki jira sai mai gida ya zo kai ki zo mai cewa a bari baban su ya zo ko ni kawo a sai baban su ya dawo a a ko yaya yake sana'a ki yi shi Allah zai sa miki albarka kafin ya dawo gishiri da magi da daddawa kin siya an shiga kin taimaka masa sai ki kula masa da kanki a gida wajen kowane irin kula na na tsafta kula na mutunta kanki in kin fita ko zai ce a matan wance ce wallahi a yan matan nan masha Allah kin ga kin daraja kin daraja kin sa za a ga darajar shi ki ringa masa kwalliya da ado kamar yadda a bayan na ce wajibi ne shi ma ya zama mai kwalliya ba zai zauna cikin dikin dikin da mu muna cewa kwalliya a shi kuma ya zauna a gida da wani sun yi sa jalabiya sai ya sati da jalabiya har ta yi spring. Da gaske in ya wuce ki ji wani ƙari. To yadda muka ce shi ma ya haƙuri ya riƙa gyara kan shi ya mata kwalliya. To balle ke ya mace ƴar zina mace ƴar kwalliya Allah ya halicce ki dama ke ƴar kwalliya ce duk macen da ba za ta gyara kanta ta amsa sunanta ƴa mace ba to ta zamanto ta zamanto ballagaza. an gane ko ki ringa tarairayarsa da murmushi da sakin fuska yana ɗaya daga cikin abin da ke sa aure yayi nagarta mai gida ya dawo da cefane a hannu kin kalle shi baki ma san ya shigo ba fa kina kallon shi amma kina harkan ki shi zai kai cefanen kicin ya ajiye in sai da ku rika rige yaran suna zuwa ne suna karɓa kina karɓa ɗayan hannun tarairaya da fuska mai a sake oyoyo san da dawowa ya ai wallahi zaki ta barin zo in kira ka ashe ma ka kusa you know da abu na tarairaya kai shi daki ki ku haramta ma kanku ba ma mazajen ku ruwan zalla farin ruwa ga nan dan dan dan su sashe drink din nan wallahi zai bambanta ku biyu ne can ana bashi zallan ruwa nan zai dan sha mai dan dalmi dalmi dan dan dan zagi zagi tsami tsami za a hada ne so kai ku kai ku rika tarairayan mazaje da zallan ruwa an gane ga zoɓo, zoɓo sannan ma ga, lafiya, ga tamarin, tsamiyan nan jikata, daga cita, ki tankaɗe ki haɗa su, cita ce, ɗan sanya wannan ɗan abin nan ɗin, duk sanda ya zo, sa mishi ko ba sanyi. Za ki haɗa da a ce kawai kina ba shi zallar ruwa, duk wani abu yana sace zuciyan ɗa namiji. Kuma shi ci zai kawo menene nagartan auren. saboda duk sanda ya fita hankalin shi yana yana ne yana tunanin ki ba ki ƙara ba su ya ba in ya ya san kina yi wallahi da kan zai rika siyowa ran da ya ga ga waki dan yi zai ce hala da yayi tsamiyan ne ya ƙare hukum zoba ya ƙare ne hala da kin ce eh da gudun zai kawo ke ki fara initiating ki fara yi ki gani zan sha mamaki da kan zai rika kawowa an fahimta ko duk wannan yana sa nagartan aure ki rika girmama shi da mutunta shi cikin zance da aiki kamar yadda na ce muku kar ki rika magana ballagazan ballagaza da mijinki zai ji ma ba shi lokacin da zai zo na hira da ke ke ba shi da magana sai mita ya zo yana so a hira in ban da mita ba ki komai ba da ba labari na tada hankali ai ko ni wallahi ni ban san yadda za a yi ba daga dawon shi fa ga kuɗin makaranta yara su an koro su ni sannan ga bashin ma gidan bintalo baka bani na bayar ba sannan ni ga takalmin ma da kace zaka siya min ni har yanzu kawai ke ce na ba shi da wani magana da zai faranta mishi rai kawai complaints ki ga min ba zai sha'awa ma zama da hira da ke ba ai so duk wani abin sai mun kiyaye mun kula shi zai sa aure yayi nagarta ki kure iyaka ku manejin ki wajen kyautata masa duk abin da kika san zai faranta masa rai wajibin ki ne naki nauyin fa yafi nashi shi idan ya san shi ɗa namiji ya ya san wane ne shi ya ciyar ya shayar ya tufatar amma ce komi ne da zai ki mai da kanki fa aljannan duniya gare shi ki mai da kanki ki mai da gidanki gurin jin daɗi salama walwala da wurin hutu da mijinki ya ɗibo wahalar rana wane ne kamar malam mutum jajirtacce ta ko ina akwai shi islamiyya shine boko shine ya je jos ya dawo maman daji kafin ya dawo a gyara malam guri yau a tarere shi an fahimta ko so a mai da gida ya zamto gida ga mai gida gurin a hutu gurin sai aka ce litaskunu ilaiha don ya sa gurin da zai samu natsuwa yana haba-haba ya dawo gida duk abin da kika san zai tunzura shi ko ki nisance shi kar ki ringa yaɗa sirrin sa kin zan ballaga za kenan kar ki bari wani ya shiga gidansa sai da izinin sa wannan babban damuwan kenan yanzu akwai matsalar da wai sai ka ji an ce wai musamman da yan birni birni ban sani ko a nan besti ko ko kuma ai ai cosmate ina ne ko classmate ina ne ko makwabcin makwabcin makwabciya ta ce kawai wani gadi ya rika shigo maka gida so dole in har zaki bari wani ya shigo gidan mai gidanki sai da izinin sa in kuma dama kin san shi ba mai damuwa ba ne ya san dama wani suna shiga to wannan ba damuwa to wannan yana ɗaya daga cikin anaza haƙƙi a gare ki kai ki wani abin da kamar misali sai ka je akwai matan da suke tambaya ta to malama idan misali ya aje kuɗi ni kuma ina son in yi cefa ne kuɗin hannu ba zai isa ba zan iya cire kuɗin da ya ya ɓoye me sunan shi ya zama sunan shi sata idan har ya zama dole dole ya bar gida ba abinci ga shi yara suna miki kuka to idan zaki tafi dukiyar shi ki taɓa da tsoron Allah kaki yi with kaki shi da da almubazzaranci iyaka abin da zai ishe ku ku ci ku sha ku sai sabulu sai ki taɓa. amma kai ki taɓa mishi dukiyar da zuciyar shi za ta so shi a shari'a an yadda ki taɓa, amma iyaka abin da zai ishe ku kaki ballaga zan mishi da dukiya sannan ina magana kula kun ga na ce abin da yake tarwatsa auratayya maza su zamto suna neman magunguna ko to ke ma ga ɗiya mace ina ta samun wannan complaints ɗin mace ki bar jikinki yana wari na ce jiki na nufin jikinki inda Allah halice ki ya mace wanda yake daraja ki an ga inda nake nufi ki mutunta ki ki gyara wannan wurin ki zamto ki kasance lalli ba ki rabuwa da lalli magarya hulba ko da ba ki da infection time to, from time to time ki rika dafa kina tsarki magarya yana tsakake gurin bayan kin yi hakan 30 minutes din yayi ko okay ban sani ba ko na ba ku mayamayan da ke gyara gurin to za a samu man zaitun daya ko man hulba biyu man kanunfari eh miski tsahara miski miski kin san miskin kala biyu ne akwai mai fari sosai kaman koko akwai mai kalar ruwa to farin nan kan ku rika sanya saboda yana da kauri ana gudun zai iya daskarewa kin shi ba narkiya zai ba zai iya tara kuma abin da kida mai gida ya iya abin da bai fita ba sai kuma ya zama wani abu in dai ba kina yawan wanke hannu kina wankowa ba so gara shi wani ki rika sanya a ta waje pant din ki zai kanshi kika tsuguna ma kika kama ruwa ana shiga za a ji kamshi shi mai kauri kenan so wanda ake sanya wancan mai ruwa mai kalar ruwa so na ce miski kanunfu man kanunfari man tafarnuwa man abasu sauda man zaitun kun ji guda biyar ko sai ku hada su a container ina a gurguji saboda time sai ku hada su a container akwai cotton board abun kunni kalkalo kunnin nan kar ku amfani da mai roba yana sumbuliya ku samu mai itacen muna tare to sai kin ga abu wancan zaki da kama ruwa da shi ana tare da ni sai kuma ki samo dan kaskwanki kar ki cika wuta yadda zai laso ki ke zo a ce a malama ta sa na lashe ba ki sanya ɗan gaushi ɗan kaɗan ko ƙwara ɗaya ku bari ma sai ya rufe ido sai ki sanya abokitin fenti an gane sai ki aje sai ki samu kanunfari idan kuna da gabgab akwai turaren wuta gabgab na Maiduguri in ba ku da shi cika farinki sai ki sa sai ki zauna kar ku cika dan kin dinga wayo haka kenan ki je ki lafiya ce ai ni ce nace dan kankani zai rika penetrating zai shiga zai gyara ki shi wa'annan ma'aika ko ne da amfani shi zai zaitun zaitun zai sa gurin silɗi ne gida zai yi godiya shi ya san me zai ji miski mun sa amfani shi kamsa sau gurin yake yi eh garlic da farnuwa yana yana yakan kwayoyin cuta na sanyi me nake kira ɗaya? sanufari yana sa ki ji kina kina da buƙatuwar mai gidanki me da yanda ban faɗi ba majalisi shi yake sa sulbi ya sa gurin taushi da santsi habbatu sauda habba kuma yana sa gurin naman ya cika an gane kowanne da nashi amfanin habbatu sauda sorry ba habba ba hulba man hulba na ce yana sa naman gurin ya cika so zai ji ki ba zai ji ki a buɗe ba an fahimta to idan kika kula da wannan gurin shi ma zai ke ma ba ki ga canji saboda ya samu abin da yake nema yasa an ce a gyara mishi makwanci to wannan shine makwancin da nake magana sai kanunfarin a sanyi a sanya kamar wannan ki sa kanunfari kaman kaman dan haka ko cokali biyu sai ki sa mishi ruwa ki bar shi ya kwana biyu ko ki ki ta sha kawai kina ƙara ruwa sai ya sani shi ma kai ki zubar wannan kanunfari yana daraja in kika cire ki kai markaɗe kai ki zub da shi haka za ki riƙa yi matan da ba su da sha'awa sai kan sa ki ji kina da buƙatar ne gidanki An fahimta ko? Gashi kin sha sannan kuma kin sa man a gaba. So zai sa ki ji shi mai gida ya yi wannan. So ina ga anan zan ce subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. um, Allah subhanahu wa ta'ala muke riko ya ma malama kyakkyawan sakayya, Allah ta'ala ya sa hanyar tsira ne, sannan Allah subhanahu wa ta'ala muke riko ya ma zuriyanta albarka. Allah yanda ka haɗa mu haka nan Allah ta'ala ya sa mu haɗu haka cikin aljanna. Um, wallahi iyayena mata malama ta zaɓo mawdu'i kamar na faɗa kuma a faratu wa ajadat mana ta yi justice to the topic ta yi ma mawdu'in nan adalci ta yi abin da ya dace duk abin da ke bukata fatanmu dai Allah ta yi sa kunninmu ya ji zuciyarmu ta fahimta sannan mu kuma su yi aiki da abin da muka ce. Um, Dalla afuwan, a sukuta-sukuta. Ba zan yi taliki ba, illa iyaka kalma ɗaya biyu zan faɗa game da abubuwan da malama ta faɗa. Kafin mu je babin tambayoyi. amma kafin na yi taliki game da abin da malama ta faɗa zan so na ma junan mutuni game da ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na azurta mu da rayuwa maga farko maga ƙarke na wata Ramadan wallahi wannan ni'ima ce da Allah ke zaben wasu daga cikin bayan sai musu to Allah ta'ala ya zabe mu yamana to muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allahumma a'id alaina ramadan a'waman adidan wa azminatan madidan Allahumma a'id alaina ramadan a'waman adidan wa azminatan madida an yi ibadu kala kala a ramadan katun Qur'ani ne zuwa gun tafsiri ne tahajjudi ne zumunci ne kyauta ne ihsani ne bla bla bla mini to sai dai kalubalen da ke gaban mu musulmai shine ya ya kamata musun musulmi ya yi rayuwa bayan Ramadan shin duk wancan abubuwan da muke a watan Ramadan mun aje ne bayan Ramadan kuma sai mu ci gaba da tsayen mu a ya kamata abin da mu saba yana alkhairi a Ramadan ya zama mun dore muna ci gaba da yi hatta bayan Ramadan bal wannan shi ke alamta maka cewar aikin da ke a Ramadan Allah ya karba wani zaran sallan jan'i baya wuce ki a Ramadan amma Ramadan na wucewa shi kenan sai kin gara maki kuna ganewa to da matsala ke da alaka sosai da alqur'ani a ramadan amma bayan ramadan ba ruwan shi da alqur'ani da matsala ke da alaka da addini ta fuskan karatu zuwa makaranta da ramadan amma bayan ramadan ta wuce ba ruwan ki da sanin addini da matsala wannan ke nuna cewar anya ibadun da ke a ramadan Allah ya karba kuwa Allah muke da ya samu dace um sannan kalma ɗaya zan faɗa ko biyu game da abin da malama ta faɗa? Malama ta yi magana ne game da wato jumlatan rayuwan aure. Al'afli shi ne aure ya kamata ya zama na aure maɗauki shi a matsayin ibada. Idan ku a ce ibada ne to akwai al'awamir wannan wahi, akwai do's and don't ko? akwai abubuwan da ake so ake so ki yi akwai abin da kuma ba a so ki yi shi ma miji akwai abin da ake so yayi akwai abin da ba a so yi to kiyaye wannan kadai su ne za su tabbatar da nagartaccen aure tozartar da wannan haƙoƙin al'awamir wannan wayi cikin rayuwar aure su suke sa aure ya taɓarɓare ya zama kaman rokan da ta shekara ɗari a duniya ya jama'a na suka malama ta dira ta fara dira a kanmu ne domin ta fara dira ta ce haƙoƙin ma'aurata mata a kan maza farko ta fara da muni to ya jama'a abinda malama ta faɗa daga cikin abubuwan da za su kawo nagartuwan aure kuma ina so mu gane cewar dole a rayuwa akwai dole a rayuwar aure akwai matsala ko ki fahimta ko kar ki fahimta ko kin gane ko ba ki gane ba dole a rayuwar aure a samu misunderstanding ana ganewa dole dole ki bata mijinki dole ya bata miki amma me ake so idan wannan abin ya faru to sai a sa hankali sai a kalli me addini ya ce sai kaga abin ko da abin ya faru amma dai bai yi tasiri wajen zama kyawun ku ba ki kalla kafin ya faru ya faru a gidan manzon Allah ka kalla kafin ya faru ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana take cewa daga cikin abin da zai kawo nagartuwan aure aure ya lasti daga an ce ai wance ai tan autan auren budurwa saurayi da budurwa suna nan ga sunan har sun tsufa haka ake so ai ko ba kake so ba haka ba zai yiwu ba wallahi sai kamar mai da sai an sami latafa sai an sami mai wato tausayawa dole miji ya tausaya matarsa ina ga aikun canji ko dole dole a sami tausayawa ni dai Allah ya sani magana abu akan tausayawan nan ina da nade ba wata guda a mambaran nan ina ta maza bala'i Allahumma kila kun canje ko ayyadan ko oho amma wal gai wal muri mafara wallahi wallahi duk mijin da baya tausaya matarsa ba za zama lafiya ba ita mace mace ka dauke ta a matsayin jaririya karaman yarinyar da ka dauka za ta yi maka komi na bacin rai abin da bai dace ba ka dauka za ta maka yanzu karamin yaro dan shekara biyu dan ya ma wani abin da bai damata ba ka damu to ba ta haka take dan ta ma ma ban al'amari dama normal lazo zake mu idan miji bai fahimci mace a wannan yanayin ba to da matsala akwai damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa ya fi so a cikin a duk duniya a mata wa ya fi so yace nana Aisha amarata amarya na nake maso so a tambaye shi wa kawo so kuma a cikin maza yace babanta muna ganewa ya take mushi me take mushi a biyayya ne alkhairi ne ya ja ya jage za zo wajen iyayenta ashe mace takan iya ja mu iyayenta mutunci idan kiga mijinki bai damu da iyayenki wata da matsala a wajen ki ne ki sake tunani duk wannan soyayyen da yake wajen manzon Allah amma nana Aisha takan bata manzon Allah rai annabi fa yakan dauki annabi fa yana katun Qur'anin sa yana cin mutane ta ce annabi yau zamu fita da kai zamu je ana wasa zamu je ka tsaya a wajen in tsaya ta bayanka da dafa ka ina kallo dan Allah wannan ra'ayin manzon Allah ne amma zalla ya ce to ba mazaran ki da mutaci wallahi in dai mu kauce a wannan hanyar ba mu ba zaman lafiya da matanmu sai gode ita mace ana rarrashin ta ne do ba maza nake maza ba ba ma bukatan da tsawaita ana bayan an gama annabi ce kin mai ta ce ni wallahi ban in shi ba wannan ni wallahi ban gama ba annabi ce ba mu ala wallahi duk uzurin manzon Allah sai dai aji sai da ta gama ta ce to na gama mu tafi ta kaɗo kayanta. Kada mu manta na na Aisha fa har manzon Allah ya mutu shekara sha takwas ne a duniya. Sha takwas ne a duniya. Annabi ya da shekara sittin da ka duba yadda take kwanto ɗinsa. So da shi ya san amanan da ya ɗauko. Nana Aisha akan zo a yi tsere. Annabi yakan ware lokaci a zo a yi ɗayin wasanni. Irin wannan ɗan tarabishin nan ɗan gardo dan dan afuwa yes sunar manzon Allah ne wata shirki kai wannan abin shi ke ƙara soyayya tsakanin maurata ba kullum zaka ta wazi bane ai Allah ya ce annabi ya ce qala Allah qala a a akwai lokacin da za a zo ne ayi wasa na na na na na na nishadi Allah mashi gusa mu da shi duk wannan abin da ya faru amma akan waye gari na na Aisha ta kan bata mazan Allah rai muna ganewa ta kan mai kata kata da Allah kun taba jin manzon Allah ya zage ta kun taba jin manzon Allah ya rike ta ya rage babanta bai taba ba sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha takan faɗa wa manzon Allah maganan da bai kata faɗa miki ba. Mace ce? Ta bata manzon Allah rai. Manzon Allah abin yayi abin da zai ya ya ya sulhunta da kayanta ta ki. Ta ji kula shi. Aisha ke ga ta tsini rubu ni. Manzon Allah ba. Sai kalla fa in kan matan ka ta mayo ka kalla amma manzon Allah ma to kai waye kai? a zo za a yi sulhu a kira manzo Allah ya kira sai na bakar mahaifinta ya ce a zo a yi sulhu a zo a zauna bayan an zauna wajen zaman a zauna da ta zo sai ta zauna a jikin manzon Allah ba su gina fa tana son ka ba ta iya bacci dan kai amma da ganga za ta ci mutunci ta san ka wallahi haka kuke to Aisha wa zai mini magana ta ce to faɗa dai fara amma dai ka zo tsoron Allah kaka mun ƙarya babansa ya zo sai zai mutu kutubo an san kutubo shine ad-darbu ad-darbu ba'd al-qabd ka dake mutum amma kafin dukan ka dunkula hannunka ba shi naushi ba shine ad-darb fa wakazahu musa fa qada alai annabi musa naushi ɗaya ma mutum ya mutu ya babu da ke annabi ce a'a karka taɓa mun matata ni ba na ki aka riga mata bane kuma ta ta rungume manzo Allah ta ta kuma ji manzo ta rungume shi dan rana yasulu wato ina son mun fahimta cewa ita mata dole ka ringa hakuri da kurakuranta dole ka ringa hakuri da kurakuranta lokacin da kaga complain ya yawa a gida kullun ƙara kullun ƙara kullun ƙara kullun ƙara to akwai matsala mijin bai fahimci matar ba bai fahimci ta ba shi tunanin shi ta masa behaving irin yadda namiji zai yi ba zai yi ba ai annabi ya faɗa maka kowa ya sai rariya ya san zata me annabi ya ce su fa mata naqisatu aqlin wa dini suna da karamin kwakwalwa suna da karamin tunani mace haka wannan ya faɗa to dan mace da da sura na babban mutum amma kwakwalwanta karamin karamin memory ga ta dai a babban waya ce amma dai memory karami ne to dan dan ta ma shirgi ka da mu karamin kwakwalwa ne wato memorin ta irin na yara ne yanzu manzon Allah a zahiri daga ta dai memorin ta irin ya kawo ta ji irin naka ne amma dai memorin ta irin na ne na kananan yara ne in shekara biyu so idan baka fahimta mata wannan yanayin ba za a sami matsala annabi sallallahu alaihi wasallam hatta tafiya in ana tafiya da mata annabi baya bukatan matarsa baya bukata a dinga gudu ana lebo ba ba bukata muna ganewa ba a bukata akwai karancin fahimtar sunnar manzon Allah ka goyo matarka ka ta gudu ka ta lebul baka fahimci sunnar manzon Allah ba ita tafiya da mace kan kai ta unguwa ka dawo da ita unguwa sunnar manzon Allah ne wa in kane yanzu zakin zagin yanzu malama ka dauki mace ba tare ka kai ta unguwa kai ka dare ita zagin sa ake da sallah wani abokin ya ya dauki matarsa sun je idi sun dawo wani ya ganshi ya biyo shi har shago gudda muke zama yace kai dai da malami su kula da ciwon lai ko yanzu yara ƙanana su biya kuɗin da kuke so haka za ku ƙare kenan ko yanzu ba ku da aiki sai goyi matan ku ta mutu bai fahimci sakon ba mu muna yi ne da nufin ibada shi ko ba fahimta ina ganin kaman shi ya girma Allah mace roƙo ya samu dace abu na ƙarshe da zan gama da shi maza su kiyayi ɗora ma mata ayyukan da ya takura musu ai in ka ɗora ma mace aikin da zai takura mata malama ta faɗa ko ayyukan da zai tafuka mata to ai akwai nuna karancin tosiya ce ai kai ne ya kamata ka tosiya mata haka malama ta tantama da bayani manzon Allah tausiya wa matansa yake yi yazo ya taya su aikin su ne fa na gida su yankan albasa su daddaka daddawa su girki annabi yakan zo ya tausiya mata ya mata ba fa nashi ba in ko yanzu zaka dauki aikin ka ka ba matarka akwai akwai alaman karancin tausayawa ce ita ce denan ƴaƴanka muna ganewa ita ce wankin ƴaƴan ƴaƴanka ita ce dafa maka abinci dafa mai ƴaƴanka abinci ita ce mai gadin gidanka muna ganewa ita ce mai kula da ƴan uwanka ita ce mai kula da iyayenka bi gada kai kuma ka zo ka bata naka aikin kira ki mun wanki kira ki mun guga kira ki mun kaza wannan bai hana ba in zamantakewa da ihsani ita ma tana bukata bai bai hana ba misali ban ce mata kata ma mijinta wanki ba amma dai asali ba aikin ta bane amma sai ta wannan ta sa kanta ba shi sa ta ba an gane babu neman gindin zama to za ta yi ko da lada mana eh insha Allah amma asali dai ba kinta bane Allah ya sa mu dace um abu na ƙarshe wato mas'ala afwan mas'ala na bawa mace ilimi malama ta faɗi wannan wannan gaban ba fara'ayi bane ba ganin dama bane dole ne a ba mata mene ilimi ni na sha fada kuma na din maza a hudu a munbari cewar na rantse da Allah babu wanda ya dauko ƴan mutane amana ranan daura auren sai an tuna maka sai an ce da karantar da addini ko ba fada ne to me yasa yanzu bai me yasa bai me yasa bai Allah ya samu dace na rantse da Allah ka gama sallanka ka gama azumin ka zakanka duk ka gama in ka sake idan matarka jahila ce to sai ka je jahannama ko za ka dawo aljanna sai ka shekaru kamar miliyan ɗari a cikin wutar jahannama kusan me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mijin da ya sake matarsa jahila ce ranan gobe kiyama za a mai da matar ta zama zakara a mai da mijin ya zama jiwa an san kiwa annabi ya ce za a ɗaura giwan nan a jikin zakara da Allah wai zauni Allah zai ce ma zakaran nan ke tafi wutan jahannama kai kuma an gane ma'ana ita matar zabe ta giwa afwan ita matar barganan ki yar fursufuti yanzu to in dai zaki ga jahannama sai diyan kuma jahilci to Allah zai zai da ke giwa giwa kusan giwa za ta yi tun in ta maza sunan za ta yi tsaga shi sama ta tsuke shi sa mai ce giwa mijin a mai da shi zakara a ɗaura zakaran a kafan giwa Allah ya ce ke giwa je ki jahannama kai kuma zakara je ka aljanna ba ganin zaka yi wani tsauni wallahi ba zai faru annabi ya fada annabi ya fada wato ina rasa tunanin mutane muna manta manufan zuwa mu duniyar nan ne fa wallahi in ki sallah da jahilci Allah bai karawa in ki azumi da jahilci Allah bai karawa because kaida kafin ki ibada sai kin je kin koyi addinin sai koya Allah barwai shi da uzuri ni wallahi garin muna da nisa da makaranta ni wallahi ai mijina ne menene menene zaki sani zaki sani mijinki zai hana ki zuwa makaranta ba mai ji amma da kai hana ki kudin anko za a ji ku shiga aljannar jahilci